الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها مرجعهما إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن أكثر ليالي رمضان قد انصرمت وأكثر أيامه قد انقضت فحري بنا أن نصبر أنفسنا أن نصبر أنفسنا على طاعة الرحمن وعلى قراءة القرآن ولنحذر من السآمة والملل والفتور فها نحن عباد الله في أوساط في أوساط العشر المباركات والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله ويوقظ أهله للصلاة والقيام قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها أيها المسلمون ها هي العشر الأواخر من رمضان قد أطلت علينا إيذانا بختام شهر رمضان المبارك تستحث همم المتقين وتشهد عزائم العابدين للاقتداء بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هدي نبيكم وحبيبكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم لقد كان يفرح برمضان كثيرا ويبشر أصحابه به فإذا دخل اجتهد في العشرين الأولى اجتهادا كبيرا لكن إذا دخلت العشر الأواخر رأوا منه أمرا عجيبا ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أيها المسلمون ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن رحمة الله عز وجل وحكمته أن أخفى علينا هذه الليلة وذلك لنجتهد ونقوم بالأعمال الصالحات بدون وبدون ملل ولا سآمة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين باي حكا أن مسلمين mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani lalle dararen watan Ramadan mahi yawan su sun riga sun tahi mahi yawan kwanuka na azumi sun riga sun shuɗe sun ƙare abinda ya fi dacewa da mu shine mu ƙara dagewa da haƙurewa a wajen bautar Allah da wajen karatun alkur'ani mu yi hankali da gajiyawa da kasawa mu yi hankali da ƙosawa domin wato wannan wata wata ne wanda duk lokacin da kwanakai suka tahi to ƙara girma yake yana ƙara daraja yana ƙara matsayi wajen Allah kwanuka na farko kwanuka ne masu albarka amma babu kamar na ƙarshe ba lokacin da ramadani ya zo ƙarshe ba ne ya kamata a ce an samu musulmi ya gajiya ko ya ƙosa ko yana jin cewa yanzu ramadani ya riga ya zama jiki da yawa daga cikin musulmi farkon azumi suna mutunta wannan kwanukan amma za ka ga mutum yana ƙoƙari wajen kiyaye bakin shi game da ƙarya da gulmace-gulmace a harkon shigowa azumi amma da an kwana biyu shi kenan wai ya saba da shi ya zama ɗan gida ya zama jiki don haka sai ga bejin kuma ya fesa ƙarya shi yadda ya saba bejin kuma ya ci gaba da gulmace-gulmacen shi bejin kuma ya ci gaba da aikata ayyuka na asha yan uwa watan azumi ya sha bamban da sauran ababe da muka sani shi kwanuka suna ƙara tahiya yana ƙara kima da girma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan goma na ƙarshe suka shigo yana ƙara dagewa wajen ibada yana tsuke ɗamara yana wato raya dare babu kwana cikin dare yana halkar da iyalin shi domin a tashi a yi sallah a tashi a fuskanci Allah Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana kokari cikin goma na ƙarshen Ramadan irin kokarin da ba yayin su a cikin wasu kwanuka wanda ba su ba ɗan uwa musulmi waɗannan goma na ƙarshe na Ramadan ga mutsumu-tsumu a tsakiyarsu wannan kuma shela ne da sanarwa game da cewa ramadan yana ban kwana yana ƙoƙarin yankewa da ƙarewa hakan kuma yana kwaɗaitar da masu tsoron allah yana zaburar da masu tsoron allah ai irin wannan lokutan su ne lokutan allura ga bayan allah lokutan ƙara motso kwaɗayinsu na cewa dagwa-dagwan da ya yi saura bari su yi mai kyaukyawar suɗi domin su tabbatar da cewa idan ma farkon kwanuka na ramadana an samu sakaci an samu sanya an samu baraka an samu gibi to waɗannan kwanukan na ƙarshe kwanuka ne wanda akan iya gyara abin da ya gabata ‘yan uwa musulmi wannan kwanuka ne wanda suke ƙara wato motso himma da azama da ƙoƙari na bayan allah masu ibada domin ƙoƙarin koyi da shugaban manzannin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Mu kalli shiryarwar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, mu kalli yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu mu'amala da waɗannan kwanukan guda goma. Ya kasance shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk lokacin da Ramadani ya gabato to yana farin ciki farin ciki mai tarin yawa yana yi wa sahabban shi albishir game da cewa watan azumi yana gab da zuwa sannan idan ramadanin ya shigo to kwanuka 20 na farko manzon Allah yana kokari kokari mai girma wanda baya da misali na ibada da bautar Allah sannan idan aka ce kuma goma na ƙarshe sun shigo to nan wurin kuma za ga abun al'ajabi abun mamaki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a matsayin shi kuma na wanda an gafarta mai abin da ya yi da ma abin da bai yi ba wanda in ka kalli kanka nima na kalli kaina sai mu ga cewa to ai mu ne ya kamata mu hi dagewa saboda mu ba ma abin da ba mu yi ba abin da ma muka yi babu wanda yake da garantin an gafarta mashi ya tabbata a cikin sahih muslim aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana kokari a cikin goma na ƙarshen ramadan irin kokarin da ba yin shi cikin wasu lokuta wanda ba shi ba yan uwa musulmi yana daga cikin alkhairan da ke da kwai a cikin wannan goma na ƙarshe na ramadan akwai itikafi a ciki ga wanda Allah ya bashi ikon yi itikafi akwai dare mai albarka daren lailatul qadari wanda yana cikin hikimar Allah da rahama shi da ya ɓoye daren a gare mu. Manzon Allah ya sanar da mu cewa duk mutumin da ya tsayi wa daren lailatul qadari za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi. Abin da yafi wannan shine abin da ayar Qur'ani ta faɗi lailatul qadri khairun min alf shahr. Allah ya ce dare ɗaya na lailatul qadari ya hi wata dubu alheri. In malamai sun kiyasta wata dubu tunda ba a ce daidai ma suke ba an ce ya hi shi. amma da malamai suka lissafa sun ga watan nan dubu yana daidai da shekara tamanin da ƙari to ka kaddara a rayuwanka ka dace da lailatul qadar sau goma kadai a rayuwanka sau goma yanzu kana daidai da wato ibadar wanda suka yi shekara 83 uku har sau goma dacewa kadai da wannan daren yan uwa musulmi ba karamin rahama bane ba don haka mu wannan al'ummai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewar Allah ya ba mu ƙananun shekaru to sai Allah ta'ala ya ba mu wani bonisu bonisu wanda za mu cimma sauran al'ummomi yau mutumin da in ya kai shekara sattin an fara ganin shi ya tsuwa ya mayyanta shi da kanshi yana ganin kowa yaro ne gaba gare shi in ka auna mu da al'ummomin harko wanda ke shekara dubu ga annabi nuhu nan da Allah yana son ya bamu labarin lokutan wa'azin shi sai ce alfasanatin illa na ama shekara dubu ba hamsin wannan na wa'azi ne kinan kamin ya fara wa'azi shekara nauyi sannan bayan ya daina wa'azi shekara nawa yi domin Allah ya hallakar da mutane yana cikin wa'azi ya hallakar da mutane da ruwan tufana kuma shi ban da shi kaga kenan da Allah yana son ya faɗa mamu rayuwar annabi Nuhu ta da'awa sai ya ce ya turo shi shekara dubu ba hamsin yanzu wanda zai yi shekara dubu kuma cikin ibada da bautar Allah da ɗa'a ga Allah bai fasa bin Allah ba in an zo alkiyama yau sa za a jera shi da mutumin da ya shekara sattin kuma cikin al'ummar da ana ganin su ne tsohi wanda suka fi kowa jima duniya kaga saboda rahamar Allah tunda ya samu al'ummar zababban halitta al'umma ce mai ɗan ƙananun shekaru amma sai Allah ya ba mu abubuwan da za mu kere al'ummomin da suka gabace mu da su wallahi yana cikin wannan da abin da Allah ya hore ma wannan al'ummai wannan daren na lailatul qadr don haka dare ne wanda ake nema ruwa a jallo dare ne wanda ana iya sadaukar da rai wajen neman shi dare ne wanda ana iya sadaukar da dukiya wajen neman shi dare ne wanda duk abin da kan rasa in dai ka same shi wallahi ba ka rasa ba samu kai don haka muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da dacewa da wannan dare mai albarka daren lailatul qadr Allah Ubangiji ya karɓa mana ayyukan da muka aikata cikin wannan wata mai albarka kuma ɗan abin da ya saura Allah ya sanya mu cikin bayan shi wanda za su samu dace a ciki. ‘Yan uwa musulmi, Ramadani yana shela na tahiya da juyawa duk wani yini da ka sani in ya riga ya wuce tun daga jiya to wani wanda zai dawo ba cikin Ramadani ba. Don haka kenan alamomi ne na cewa an zo ƙarshe da wanda ya ƙoƙarta da wanda ya sake da wanda ya dage da wanda ya dage duka wato yanzu an zama daidai illa iyaka wajen Allah ba daidai bane domin saboda wanda ya kokarta ba ɗaya bane da wanda ya kwana wanda ya kokarta ya dage ya dagargaje ya nemi kusancin Allah har abada ko a nan duniya Allah ya ɗauki alƙawalin ba zai jera su ba su zamo daidai balle a lahira dama wato wuya ita ce take hana mutum zama wani in ba dan wuya ba da kowa ya zama wani amma sai dai lokacin da aka zo wajen wuya bahaushe yana cewa wurin wuya sai manya saboda haka in wuya ta kai wuya to lokacin wasu ke nokewa su sallama ɗaukakar da ake nema da daraja da ake nema su sun haƙura sun hwasa saboda ba za su iya juri ma wahala ba da haka muna fatan albarkokin da Allah yake sabkowa a cikin wannan wata Allah ya sa mun kwashi garaba su alkhairan da Allah ta'ala yake rarrabawa a cikin wannan wata Allah ya sa mun kwashi kaso mai tsoka a ciki gafara da Allah ta'ala yake mu bayan shi a cikin wannan wata Allah ubangiji ya sa mun samu wannan gafara kusanci da bayi suke samu a wajen Allah a cikin wannan wata muna roƙon Allah da rahaman shi da tausayin shi Allah ta'ala ya sa muna cikin wanda suka samu wannan dukkanin wani abin da Allah ta'ala yake baiwa bayan shi cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu da rahamar shi da tausayin shi muna roƙon shi da sunayen shi masu tsarki ɗan uwa masu bara addu'o'i akan bukatocin su na alheri daban-daban muna roƙon Allah ta'ala biya man bukatocin mu baki ɗaya waɗanda suke fama da cututtuka da rashin lahiya Allah ta'ala ya warkar da su ƙasar mu ta Nijar Allah ta'ala ya ƙara mata zaman lahiya da kwanciyar hankali da albarka da alkhairi da arziki ba mai gama faɗa ba sauran ƙasashe na musulmi wanda suke cikin rikice-rikice na yakace-yakace ko tashin hankali ko matsaltsalu ko wahalhalu Allah ka yayi Allah ka tausaya Allah ka kawo masu ɗauki na musamman ya Allah ka taimaki al'umman musulmi a ɓangarorin duniya duk inda suke Allah ta'ala ka kawo masu gudunmuwa ta musamman daga wajenka ya Allah ka ɗaga musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai wala haula wala quwwata illa billahi mu da sallah